أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لنهجه إلى يوم الدين حق قدر من العظيم الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله أين هذا أتاشى ألفية بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم in kana amurihi bi ma'azili wa wali ya tifhama mu'uda kalmu'uda kalmu'uda kafafin yaktafi wa qaryura fuza ila ismin murtafi ma'anan kama hamudul maqasidil wari'i to kafi'ili hismu fa'ilin aliful wasl ne kafi'ili hismu fa'ilin ismu fa'ilin sunan fa'ili ka fi'ilihi kamar fi'ilinsa ne fil amali a wajen aiki yana aiki kamar aikin fi'ilinsa shi yasa idan fi'ilin ya zamo lazimi ne to shi sunan fa'ilin zai rafa'anci fa'ilinsa ne lamiri galibi lamiri ba lalle zama lamiri ba amma ta yi zama lamiri ta yi kuma ya zama suna zahiri idan kuma fi'ilin mai ta'adda ne to shi ma sunan fa'ilin zai rafa'anci maf'ulinsa yanzu yadda za ka ce zaidu ya ribu amuran hakanan za ka ce zaidu raribun amuran yadda ya ribu zai nasarci amuran akan cewa maf'ulinsa ne to haka ma raribun in ka na amurihi bi ma'azili amma fa inda sunan fa'ili yake aiki sai ya zamo abin nisantawa daga abin da ya huce, amma in ya zamo ya zo ne don ya nuna aiki a abin da ya huce to sannan ba zai aiki kamar fi'ilinsa ba. Ba dama ka ce zaidun raribun amuran amsi, sai dai ka ce zaidun raribun amuran alana augada, zaidu mai dukan amur ne a yanzu. ba abin da ya huce ba ga dama ka ce zai dora ribun amuran amsi idan irin wannan ne to sai dai ka rafa ka ce zai dora ribu amurin amsi sharaɗi na biyu ya zamo ya bi istifhami kamar a raribun zaidun amra a raribun zaidun amra ko harafi na kira kamar ya rariban amra ya ɗaliban amara ko na fayi kamar ma raribin zaidan amuru amuru ba mai dukan zaidu ba ne raribin a nan zai aiki kamar aikin fi'ilin tun da yake ya zo bayan na fayi ko ya zo siba kamar inda ka ce marar tubilar julin raribin gulamahu to radibin a nan sunan fa'ili ne gashi ya zo sifa shi yasa zai aiki kamar aikin fi'ilinsa gashi a nan ya nasabci gulamahu ko ya zaba abin ginawa kamar ya zo labarin mafita kamar zai dora ribun amura ta yi shi sunan fa'ili ya zamo na ati ne na safaffe da yake an sani a sannan zai cancanci aikin da aka faɗa ina misali kamar baitin a asha da yake cewa ka naɗihin sakharatan yawman liyuhinaha falam yarirha wa auha qarnahul wa'alu to ka naɗihin naɗihin ɗin a nan sufa ce ta mausufi da aka shafe kamar ya ce kawai ilin naɗihin saratan kamar rema ce da ta zo tana ta samu dutse wai bara ta ga bayan dutsen sai ta haɗu tana bugun dutsen da ƙahonta to a ƙarshe sai dai ƙahonta ya kare amma dutse ba abin da zai je shi ne falam ya rirha bai taɓa ta ba da wannan dukan da yake wa haƙar na hulwa a shi remar a ƙarshe sai zamo ƙahonsa ya raunana menene a barewa ta jeji barewa ta jeji wadda ita ba ta son saukowa ƙasa ko da yake hakika da matafi barewa wadda aka sani ɗan girma kaɗan ta ɗan fita girma ita za ka ganta da ƙaho sosai tana ƙaho har ya zamo gida-gida ma ƙahon nata ko? idan sunan fa'ili ya zamo sifla ce ta al, imaluhu a ba shi aiki ƙadir turi an yarda da shi filmuri a cikin abin da yake ma ya huce wa gairihi da waninsa, ka ce, arraribu zaidan amsi, arraribu zaidan amsi, ko ja'ani zaidun, arraribu amuran amsi, to arraribu anan tun da yake ya zo da al'al ɗin wannan mausuliya ce to zai iya aiki ko da abin da ya huce ne. Awan fa'alu badilu yakan zo misaya an fa'ilin daga awan fa'ilu bika siratin da yawa, kamar da suke cewa ammal asala fa'ana sharrabu, sharrabun ya zo ne a maimakon sharibu, ga shi ya nasarci asala. ko mif'alu kamar da suke cewa innahu lamin harun bawa'ikuha innahu lamin harun bawa'ikuha ko fa'ulu kamar faɗin mawaƙi da ya ce larubun bi nasli saifi suka sinamiha iza adimu zadan fa'in naka na'ilu rarubun bi nasli saifi su kasinamiya rarubun fa'ulu ne inda zai ce rarubun sai kawo rarubu don ya nuna yawa duk wa'annan sai su cancanci abin da fa'ilu ya cancanta daga aiki da shi fa'alu ɗin da mif'alun da fa'ilu fa'ilu ɗin yana daga cikin gurin da ya aiki a faɗin wato inna la sami'un du'a man da'awu ko da yake an ce kaɗan ne shi ne ce fi fa'ilin ƙallaza a ce fa'ilu yi wannan aikin kaɗan ne kamar da aka ji suna cewa ina la sami undu'a a man da ahu ko fa'ilu kamar faɗin mawaƙi da ya ce hazirin umuran latariru wa aminu hazirin umuran latariru to ya sa hazirin yana sarci umuran to irin wannan kaɗan ne abin da yake ba mufradi ba ana sanya shi kamar mufradi dangane da hukunci da wato da sharuɗa inda diye aiki kamar faɗin imru'ul qaisi alqatilanil malikal hulahila تالله لا يذهب سيه باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا القاتلين الملك الهلاهلا خير مأد حسبا ونائلا sanda aka kashe ubansa da ya waka yake cewa tallahi la yazhabu shehi badila wallahi babana ba zai tafi a kawai ba hatta ubira kahil malikan wa kahila sai na halaka kabilan maliku da kahilu alqatilaini shine mahallin shahidin alƙatilaini ɗin ne tasniya ne ga shi ya aiki ya nasarci almalika alƙatilaini almalika alhulahila a ka tasarci abinda yake ya zo bayan nan da wannan aiki ka ce zaidun raribun amuran ko kai musafara ka ce zaidun raribu amurin wanda da irin wannan a ƙur'ani ma ya zo akwai inna baligun amrahu akwai kuma baligu amrihi baligu amrihi an ya fara baligun amra nan kuma an yi nasba amma kuma ya kunta a nasabci waninsa sai ka ce zaidun mudi amran mala ba da ma ka ce mudi amrin malin a'a mudi amrin malan tunda da yana ta'adda ne ga mafulai biyu to zai sunan fa'ilinsa shi ma zai ta'adda ga mafulai biyu amma yanzu ka iya rafa shi ga mafuli na farko ka ce mudi zaidin zaidi din shine mafuli na farko malan wannan dole ya ci gaba da zama a mansubi ka nasabci ko ka jarranci adafin da aka yi a kan mahafuri ka iya cewa zaidun raribu amurin wa bakarin bakarin ɗin kai masa jarra ya zamo arfi ne a kan lafazi ka iya cewa kuma zaidun raribu amurin wa bakaran bakaran ɗin kai masa nasaba ya zamo adafi ne bisa mahalli shi yasa wannan yana cikin gurare tara da aka ce ana iya adafi bisa mahalli ko bisa lafazi idif ala lafzi wa in shi'ita ala mahallihi fi tis'atin udda wila ala ismi inna wasmi la wa khabari lima wa ma arabtahu min masdari kaza ismu fa'ilin wannan shine wannan kaza su fa'ilin kamar yadda kace mubtagi jahin wa malam man nahar me neman alfarma da dukiya shine wanda ya zabura ya tsaya ya aiki tukuru amma ba mutum ya zauna a gida ya ce shi so yake zama mai alfarma ba ya fita ya nema ko ya ce zai zauna a gida amma wai dukiya yake nema ina ai sai an dage to mubtagi sunan fa'ili ne daga ibtaga sai aka rafa shi ga jahim sai zama jahin ɗin majururi ne lafzan ko da yake mansubi ne mahallan tunda maf'uli ne to nan da aka adabta aka ce malam ya halatta a cewa malin ya zama an dubi lafazi kenan ya halatta a cewa malan ya zama an dubi mahalli kenan dukkan abin da aka tabbatar da shi ga sunan fa'ili to ana ba da shi ga sunan maf'uli ba bambanci tsakaninsu za ka ce zaidun marubun gulamuhu marubun ɗin sunan maf'uli ne daga raraba to zai aiki kama aikin raribin illa iyaka shi marubun zai rafa'anci na'ibul fa'ili ne yanzu da kace zaidu marubun gulamuhu to gulamu din na'ibul fa'ili ne na marubun na'ibul fa'ili ne na marubun shi yasa yace fa huwa shi uhm ka fi'ilin kama fi'ili ne da aka narko ga maf'uli dangane da ma'anarsa haka ma wajen aiki yanda fi'ilin da yake an narko shi ga maf'uli zai rafa'anci na'ibul fa'ili to aka shi ma sunan maf'uli zai rafa'anci na'ibul fa'ili kafafan kamar inda kace almuda kafafan ya tafi to wannan mu'uda sunan maf'uli ne daga a ada amma nan wato daga uudiya shi yasa anan marfu'in salamiri ne mustatiri almuda huwa kafafan ko shi asali maf'uli ne na biyu na ba'ada in za a ce ma'azasalan a ɗahullahu kafafan hudin kaga shine maf'uli na farko kafafan shine maf'uli na biyu Allah ya bashi abin da ya ishe shi ba a bashi abin da zai taiwa mutane alfahari ba amma dai bukatarsa ya fi ƙarfinta shine an bashi kafafu kafafu shine duk abin da in ka samu ka fi ƙarfin a ce kana jin yunwa ka fi ƙarfin a ce kana tafiya da tsumma amma dai ba a baka abin da za a ce kai ma ana lissafa ka a cikin masu kuɗi ba don wannan shine kafafu wato rufin asiri to yanzu kafafan ɗin maf'uli ne na biyu na mu'uda maf'ulin farko shine na ibul fa'ili al mu'uda huwa kafafan ai mutumin da duk Allah ya bashi rufin asiri ya tafi ya kamata ya wadatu ba ya ce sai ya kera gida na gani na faɗa ba ko sai ya sa riga da duk inda ya shiga za a ringa nuna ko sai ya hau mota wadda za a ringa cewa ai ita kenan a gari ma wanda duk Allah ya rufa wa asiri ya kamata ya wadatu kaɗan aka rafa shi sunan maf'uli ga suna wanda yake mai rafa'antuwa a ma'ana kamar inda aka ce mahamudul makasiri alwari wanda ake yaban manufofinsa shine mai tsantsani mutumin duk da ya yi tsantsani ai ya cancanci a yabi manufofinsa to asalin wannan ibara alwari'u mahamudun makasiduhu albari'u mahamudun makasiduhu to kaga mahamudun din an rafa shi daga makasid makasid din wanda asalan marfu'i ne tun yanzu da aka ce alwari'u wari'u din mubtada ne mahamudun labari ne na mubtada marfu'i shi kuma makasiduhu na'ibul fa'ilin mahamudun din ne marfu'i ne saboda cewa na'ibul fa'il ne shi ko hu lamiri ne mabni bisa ramma a mahallin jarra saboda murafu ilaihi ne alwari'u mahamudun maqasiduhu to sai aka canza ibara ta koma mahamudul maqasidi alwari'u wanda yake mai tsantsani to za a za a yabi manufarsa abinda duk ya kawo duniya ko yake gawa duniya ta rikice ai rashin tsantsanin mutum ya ce sai ya tara abin da ya fi bukatarsa shugabanninmu da aka daɗe ana yi da masu kula da al'umma in ba don sun sa a gaba sai sun tara abin da ya fi ƙarfinsu ba da yanzu kowa a ƙasar nan yana zaune cikin sutura cikin rufin asiri amma wannan abin da suka sa a gaba da su zama masu tsantsani ba shi ne ya sa suka jefa jama'a a cikin bala'o'i kuma su ɗin ga su zarginsu ake a zarginsa ake da cewa to ko wani aka faɗa za a dukkan wajja ce wane ne a ciki na kirki wane wane ne ba handimaye ba an daɗe ana a daina handima a daina wawura amma dai su shugabannin ba su daina ba ko saboda mai rashin mai rashin tsantsani to alhamdulillah sai mu kwana nan ko sifatul mushabbatu bismil fa'ili Allah ba mu fahimta Allah ba mu gane ba mu karanta fatiha ɗaya da salatul fatihi uku